الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ‘yan uwa masu sauraronmu a wannan lokaci daga wannan kafa mai albarka ta rediyo sarauniya a wannan gari na tawa a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i karfe tara da kusan minti nawa goma kun
a wannan rana rana ta lahadi muna yi yan uwa sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah da iyawar shi ya kaddara haɗuwanmu da shehu malami almajirin yan malamai uwa abokinmu kuma malaminmu almajirin malamai a wanda ya yi takanas zuwa tawa tun daga yamai saboda ya ba da gudunmawa ga al'ummar tawa abin da ya shafi wato yanayin yadda ake furta kalmomi ko yance haruffa na larabci da tatbikin shi a alkur'ani mai girma da kuma sauran fa'idodi na tambiyohi irshadat wanda suka sauwaka daga cikinsu gashi muna rediyo sarauniya Ah, insha Allah ta'ala ci gaba ne ga karatun da ya yi mana ɗazu a masallacin juma'a babba na tawa na kurfaya wanda wannan maudu'i shine za mu yi ƙoƙarin ci gaba insha Allah ta'ala wanda shine wato dalilai ko kuma matakai na cin nasara a rayuwa dan uwa malam Abdul malik bismillah Allah ya mana muwafaka آمين أكرمك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta gidan rediyon sarauniya da yake a nan wato garin tawa jamhuriyar Nijar muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci e, a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai da suke wannan ƙasar mai zama a garin yamai haifaffen garin kwanni gashi Allah subhanahu wa ta'ala cikin iyawarsa ya ba mu iko da dama mun zo a wannan gari wanda dama a garinmu ne mun yi karatu a nan college ta franco arab kuma Allah ya kaddari gashi mun zo mu kawo ta mu gudunmuwa insha Allahu ta'ala to kamar yadda eh, shehin malami malam Musa Bukhari eh, ya gabatar akwai darasi da muka fara a gidan a masallaci na Juma'a da yake unguwar Kurhayawa ko yawa to wannan darasin sai Allah ya kaddari za a faɗaɗa shi ‘yan uwa za su ji shi in can ya kasance ne a cikin masallaci to nan kuma za a gabatar da shi ne ‘yan uwa su ji abinda bature ke cewa sweet na wannan wato darasi ci gaba kenan ko ƙarashi lalle wannan maudu'i yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda sanin hanyar da zaka bi ka ci nasara ina ganin shine abin da ya kamata kowa ya dukufa a kansa domin ba aiki ba kai gagaci da cin kuma nasara Eh, mun ɗauko wannan maudu'i mun taɓa waɗansu wato nuktoci za a cewa point waɗanda muka taɓa bayani kansu za mu ɗan yi bita kaɗan saboda wanda bai samu halarta wancan darasi ba ya ji menene aka ɗan taɓa bayani a kansa mun yi bayani kan wato idan ana son a ci nasara cikin tafiyar al'amura yana da kyau a gabatar da maslaha ta jama'a akan maslaha ta mutum ɗaya shine abin da ake kira intérêt general akan intérêt personnel ko individual sannan kuma muka nuna cewa in ana son a ci nasara a rayuwa a cikin al'amura na rayuwa yana da kyau a gabatar da gina ɗan adam akan gina wato ginin ɗan adam ma'ana misali yanzu gina masallaci yana da muhimmanci amma samun limami ƙwararre a masallaci shine kan gaba gina makarantu yana da muhimmanci amma kuma samun malamai ƙwararru da za su karantar da ɗalibai shine kan gaba wanda mun ba da misalai ƙwarai da gaske sannan kuma daga ciki muka kawo cewa wato kuskure ba shine aibi ga ɗan adam ba domin Allah ya halicci ɗan adam yana yin kuskure amma aibi shine ɗan adam ya gane kuskurensa ya ƙi dawowa akan wannan kuskure wanda kowa yana yin kuskure kenan ba abin mamaki bane idan wani yayi kuskure a a ga alamun kamar wannan shine sanadiyar rugujewarsa domin mu a rayuwa matsalolin da muke fama da su za mu ga cewa mutumin da ya saba yin abu daidai ya yi goma ko fiye da goma ko ɗari ko dubu ya samu dacewa amma kuskure guda idan ya yi sai zama to shine abin tallatawa an gane ko abin dariya an manta da dukkan alkhairansa shi ya sama wani malami yake kamanta wato yadda mutane suke mu'amala da kurakuran dan adam kamar wato bishiya itaciya ce wadda take tana da 'ya'ya ana zuwa ana shan inuwa to dukkan amfaninta in an shekarar ɗari mutane ba za su ji shi ba amma da wannan itanyar Allah ya kaddare ta kwaɗi rim ga ƙasa to ranar za a koma ma wannan kawai shine abin da za a tuna da shi to kaga yana da kyau mu gyara tunaninmu kuskuren wani malami ko kuskuren wani mutum wanda yake jagoranta wani al'amari a'a a dubi alkhairan da aka samu karkashin tafiyarsa wanda shi ne ake kira mizani na alhassanatu wasu sayi'at akwai wani mutum da aka kai shi a kotu aka yi mai shari'a to bayan an kare sai aka ce yana da magana ya ce yana da magana to menene bayaninka ya ce to ni wannan shari'a gaskiya gara a yi min shari'a ta lahira da a yi min wannan shari'a sai aka ce to a duk mamaki an san dai lahira ko ai tafi duniya tsanni ya ce eh haka ne ya ce amma yan an ka je lahira allah idan zai auna sai ya auna mai kyaunawa ya auna mummuna sai ga wanne ne rinjaya sannan ya mai hukunci amma na shari na ɗaya an ka kwaso an kai mai hukunci an kamance da alkhairi na kaga ce to inda ba shari Allah ya an kai mai da tafi masa sauki ko ba haka ba to yawwa kenan na'am yana da yana da kyakkyawan zato da ubangiji haka wannan tabbas haka ne
to ka da lahira ba a mai cewa yawwa amma nan duniya za a yi mishi maguyi inda bai suke ce ma maguyi in ji abin nan to wannan su dai ne nuktoci guda uku da muka tattauna a kansu yadda ake mu'amala da kuskuren wani wanda alkhairinsa ya rinjayi mummunansa saboda dan adam tara ne bai cika goma ba ko ba haka ba to nuktocin da za mu kara da su a cikin wannan darasi idan mutum yana son ya ci nasara sai ya fara da abin da ake kira at-ta'allu neman sani a tarihin duniya ba a taɓa wata al'umma da ta yi wani abin a zo a gani ba ba ta karatu babu wata al'umma da ta samu jagoranci akan sauran al'ummomi ba ta neman ilimi to don haka abin da ya samu yanzu kullum kasashen afirka da kasashen larabawa ake cewa muna baya saboda su masu ilimin duniya muna baya a nasu tsari ko ba haka ba duk da yake wannan yana buƙatar mu yi ma wannan abin raskona domin ci gaba kala biyu ne akwai ci gaba ta ɓangaren imani da ilimi na addini da kuma ɗabi'o'i na gari akwai ci gaba kuma na duniya na ƙere-ƙere ko ba haka ba na gina kamfuna na kuma wato ƙira na'urori to idan aka je ana lissafa ƙasashen da suka ci gaba da ba su ci gaba ba a majalisar ɗinkin duniya galibi suna amfani ne da nasu alƙaluma alƙaluma waɗanda za su nuna cewa misali kasashenmu ba mu ci gaba ba to a matsayinmu na musulmai misali ya kamata mu yi abin mizani mu ce to wani bangare ake nufi idan ana nufin bangare ne na kere-kere ba mu ci gaba ba lalle tabbas muna bayan wasu kasashe amma idan aka koma wani bangare kuma mun ci gaba tun da ruwan da an mumini ba za a kamanta shi da kafiri ba Allah ce a fana ja'alul musulmi na kalmujirmin balma idan da za mu ɗauka mumini guda ya fi duk kafirran da Allah halitta gaba ɗaya kaf domin su za su je ne wutar jahannama shi ko mumini zai je ina zai je aljanna to idan ta wannan fuskar dole sai an hankalta mata sannan kuma idan aka hankalta mu cewa ana cewa muna da jahillai sai a ce ilitire dama ilitire daga letter na wato haruffa kenan na da ake karantawa to in sun ce ilitire suna nufin wanda bai iya karanta haruffansu ba su kasashen da suke da ta cewa a majalisar ɗinkin duniya an gane ko mu kuma kasashenmu muna da namu haruffa misali kasar ethiopia tana da haruffa na yaren amhari misali in muka duba kasar niger yaren tamashek yana da haruffa waɗanda ake amfani da su kuma rubutu ne nasu na asali idan muka ɗauka yanzu misali yaren hausa yana da haruffa waɗanda aka sace aka kai su a jami'a ta harvard ta ƙasar america wanda wani ɗan ƙasar nijar ya bincike har ya gano daula ta ƙasar egypt ko egypt misra asalin waɗanda suka gina wannan hadarar fir'auniya mutane da suka tashi daga ƙasar nijar wanda kuma haruffan sai ya gano ashe haruffa ne na hausa waɗanda an sace su da ya yi amfani da su har ya gane ashe hadara ce wadda aka gina ta duniya kuma ga waɗanda suka gina ta to cewa ilitire mai wanda iya karanta haruffan larabci ko iya karanta haruffan alkur'ani shi a wajensu ilitire ne saboda bai iya karanta nasu haruffan ba to mu yanzu idan muka zo kasashen mu muka iske dubban mahardata alkur'ani misali irin Nijar da Najeriya kuma an kace musu ilitire sai mu ce a tsarin wa a tsarin su domin mu a tsarin wanda san alkur'ani zan ci a sa cikin layin jahilai bai kota su ba sannan mu wanda duk bai san Allah ba ko bai bin dokar Allah bai imani da Allah ba mu a wajen mu shine jahili ina fata ana fahimta ta sannan ana zana mu cikin kasashe misali da ba su ci gaba ba talakawan kasashe wanda kuma wannan akwai abin da aka ɓoye ƙarƙashin wannan shine cewa ƙasashenmu na afirka da na ƙasashen larabawa allah ya ba mu ɗimbin arziki da ke cikin ƙarƙashin ƙasa su kuma ƙasashen turawa galibi ba su da arziki to idan suka yadda suka ce mu ƙasashe ne masu arziki kenan ya tabbata satar da muke cewa ana muna ta zan ta zan gaskiya amma yanzu misali idan aka ce mu matalauta ne to kenan talaka wanda bai da komi ba zai ce an yi masa sata ba wanda kuma wannan hanya ce da suke bi ta raunanar da sauran al'ummomi da suke wato a bisa doron kasa yanzu misali idan muka duba mu muke da arziki a cikin karkashin kasa amma mu ne ba mu da kasuwin nan wannan arzikin a kasashenmu muna da zinariya ba su da zinariya amma su suke da kasuwar sayar da zinari a duniya kuma su suke azama zinari kuɗi na price ko mu ce pre wanda suke bukata kaga na akwai abin tambaya mu muke da mai a karkashin ƙasa amma kuma suke da kasuwar mai ta duniya mu muke da uranium amma su suke da kasuwar sayar da uranium ba mu da ma izinin mu sayar da uranium din sai dai mu ba su su sayar su dan muna abin da suka ga dama kidan kaga wannan akwai wata hanya da aka bi ta zaluntar kasashe waɗanda ba su da wato ilimi na ƙere-ƙere sannan kuma idan muka duba a cikin ƙarƙashin wannan mu ke noma kaɗa amma su suke da wurin da ake sarrafa wannan kaɗa a yi a yi sutura da ita a yi kaza sai a sai kaɗa gare mu da farashi mai sauƙi sai a kai a ƙasashensu ko ba haka ba sai su gyara su yo sutura wani lokacin ma sai sun yi amfani da ita sun ƙari abinda ake kira ɓosho sai su turo muna sai mutum ya je sai ɓosho sai ce duk garin nan babu irin mai wannan sutura shina tin ƙaho bayan kuma can har riga ta zama matsayin shara to kaga ashe ga mu da itace na katako misali kamar ƙasar cameroon irin su congo congo brazzaville da sauransu amma kuma suna amfani musamman ƙasar cameroon ita ce kan gaba tana da wannan amma kuma su suke amfanuwa da wannan kasar misali ivory coast ko mu ce cote d'ivoire kasa ce wadda tana da arziki na kakawo tana da arziki misali na banana amma su za su zo su ɗauki wannan banana ko ayaba su je su ci wannan kwalfar sai su narka ta so sa mata abin da suka ga dama sai su kawo wani sai su ce ga ji muna sha muna cewa wanga faransai na muna jin daɗi to kaga ashe idan ƙasa tana son ta ci gaba a fagen duniya sai ta mayar da ilimi shine kan gaba fiye da kan komai idan muka duba su yanzu budget ko brije na ilimi a kasashen su shine kan gaba sabanin muku kasashen mu ilimi shine karshen abinda hatta da masu karantarwar da yawa daga cikin su suna karantarwa ne ba akan son ransu ba mutum ne ya buga kasuwanci ta kiya ya buga dandi ta kiya ya buga duk wata hanya da yake samun wani abu ya kiya harkoki sun kiya shikenan sai ya zo ya kama karantarwa saboda an kai la haula wala quwwata illa billah to kaga ashe shi ba yana karantarwa bane don ya dauki ilimi da muhimmanci wannan yana daga cikin hanyoyin da ya kamata mu bi mu ci nasara a tsarin duniya da tsarin lahira ma'ana mu nemi ilimin addini don saboda mu san yadda zamu bauta ma Allah kuma mu kare aqida ta addinin musulunci mu bauta ma Allah akan ilimi an gane ko sannan kuma ya kasance mun nemi ilimi na duniya saboda mu wadatu da waɗanda suke zaluntar mu kuma ba yadda za mu yi da su saboda mun ƙi tashi mu nemi ilimin su mutane ne mu mutane ne bambancin mu da su su suna amfani da kwakwalwarsu su sarrafa ta ta yi aiki mu ko sai mu je mu yi bacci mun zanci ma zaune ga duniya ba mu iya sarrafa abin da muke nomawa ta fuskar abinci sai mu zo mu sai mu yi noman alkama mu basu su je da wannan alkamar su gyara ta su yi fulawa su zo su sayar mu da tsada mu ba su wannan alkama din su je su yi biskit sannan sai su kwalhwacce za su cire ma da wadan sauran abubuwa su su cire mai kyau din sai su yi biskit su dawo su sayar mu da shi da price mai tsada muna yin abubuwa da dama amma gashi ba mu san yadda za mu sarrafa su ba mu yi albasa ba za mu iya busar da ita ba yadda za mu amfanuwa da ita mu muke noma albasa suke da kamfanin albasa mu muke yin alkama su suke da kamfanin fulawa da kamfanin biskit kaga wannan duka rashin wayewa ne da ilimi shi ya kai mu ga wannan da mu muka tashi tsaye muka nemi ilimin ilimin da za mu yi aiki da shi ba wai kawai mu koyi faransancin ba ko mu koyi ka'idodin mat da fizik da shimi amma ba mu da laboratuwar ba mu iya aiki ba to wannan yana daga cikin hanyoyin da za mu bi insha Allah ta'ala mu samu cin nasara don haka duk wanda bai neman ilimi ba zancin cin nasara gare shi duk wanda bai mai da ilimi ba shine abu na kan gaba to babu zancen cin nasara gare shi ta fagen addini ko ko ta fagen abin da ya shafi wato duniya na'am akrakallah malam to larabawa suka ce lafta to waiwaye kenan yanzu a nukta ta farko da ka bayar malam akan ilimi eh wato ina fahimce ka mhm
ba wai ilimi wanda zai kai mu ga matakin nasara a rayuwa mhm a nan ta duniya mhm ba wai mu tsaya ga ilimi na addini kawai wake haka saboda na fahimci kamar makarantu zaka ga wani mutum ya kawo ɗan shi sai mhm ya ce ya kashe lakon shi ya hisse da lakon kwata kwata ba zai yi da kwalba mhm kawai shi karatun makaranta ya kasu ne na'am kafin in biyo da wasu matsaloli da suke karkashin wannan ne zaka ce kan wanda matsala To- tunda na fahimci kenan wannan in ya biyo wanga sashen to kenan sai dai ya yahe wancan To- to- bangare kenan haka to zan ba da misali da wata ƙasa da ke da iyaka da mu ita ce ƙasar najeriya duk da yake arewacin najeriya da nijar duk dai al'ummomi ɗaya ne turawa ne suka zo suka raba yanzu misali idan muka duba akwai wani shahararren malami da aka kashe allah ya ji kan musulmi Mm, ana kiran shi shek albanin zaria kowa ya san albanin zaria injiniya ne na kwamfuta kuma malami ne na addini mm, ashe karatun addini bai hana kuma ka zan malami mm, mm, bai hana kuma ka zan ka- karatun boko bai hana ka zan malami idan muka ɗauki misali na biyu profesa isa aliyu fantami ya riƙe minista na communication an gane ko na kafafen sadarwa a ƙasar najeriya kuma malami ne na tafsiri kuma ƙwararren malami ne dai yana da ilimi a fage daban-daban idan kuma ka koma a tarihi tun da shi tarihi ba kuwa san tarihi ba mm, musulmi sun yi mulkin turai shekara 857 musulunci na mulkin turai a ƙasar spain musulmi ne suka gina ilimin da yanzu turai take a kan shi idan muka duba har yanzu garuruwan musulmi da aka kwace a ƙasar spain suna nan babban wurin yawon shakatawa na duniya wannan wuraren da musulmi suka bari shine wuri mafi girma na yawon shakatawa a duniya gidajensu suna nan gidan shugaban ƙasar musulmi yana nan kuma da yaren larabci suka yi mulki kuma da yaren larabci suka gina waɗannan ƙasashen wanda ya kai wanda ya gano ƙasar america wanda ake kira christophe colomb ya gano ƙasar america a 1492 duk da yake sun ce akwai wani ɗan ƙasar egypt da ya riga shi amma shi bai rubuta ba to amma abinda an rubuce da yau da shi za a aiki ko ba haka ba to yanzu misali idan muka ɗauki cewa shi christophe colomb ana cewa ɗan ƙasar portugal ne ko portugal ya yi amfani da koko ɗan ƙasar spain ne amma dai mu ɗauka ɗan ƙasar portugal ne ya yi amfani da geography ta musulmi don a wannan lokaci duk duniya babu ilimin geography sai gare su ingantaccen ilimi kuma idan muka duba akwai wani marubuci babban marubuci ne na duniya ana kiransa Fuad Siskin. Fuad Siskin masani ne na ƙasar Turkiya. To lokacin da sojoji suka yi juyin mulki a ƙasar Turkiya ba sa shiri da shi saboda wani lokacin masana suna da hatsari ga masu iko domin su suke iya ganowar inda illa take. To dole da ya yi hijira ya je ƙasar Almaniya ko mu ce Jamus. Ya je a babban birni da ake kira Frankfurt. can ya je zauna ya bincike kuma ya gano abubuwa daban-daban daga ciki riwayoyi suna nuna ya gano littafi 2,500 na ilimi na bincike wanda turawa suka yi tarjama translation ko traduction kawai suka yi ashe asalin shi na musulmi ne kuma da larabci aka rubuta shi to da yake shi yana jin larabci yana jin sauran yarurrukan turai sai ya nuna translation ne aka yi wannan marubucin ya rayu shekara kaza ya mutu shekara kaza shi ko wannan ya rayu shekara kaza wannan ya mutu shekara kaza kenan tabbas dole tarihi zai nuna na wannan ne aka dauko har ma yayi littafi wanda yana da girma kan irin littattafan da ya bankaɗo da kuma term scientific na ilimi waɗanda sun kai tarma ina ganin kusan dubu talatin da biyar da ya bankaɗo waɗanda duka na musulmi ne asalinsu wanda ashe turai da amerika a yanzu ilimin da suke madalla wanda ya kai a 2006 in bambanta ba ko 2007 muna karatu a jami'a ta ƙasar libya wanda shugaban jami'ar yake ba mu labari a cikin madda ta al-istishraq ilimi na sanin halin kasashen turawa kenan orientalism wanda wata mota ta ɗauka kaya trailer ko mu ce talam ta kwace direban ta bugi wata tsohuwar katanga sai aka iske littafi kusan littafi dubu tamanin da shida wanda lokacin da yaƙi ya ce musulmi suka ta ƙoƙarin ɓoye littattafan saboda sun san dama bature barawo ne idan ya zo zai sace littattafai waɗanda bai iya ɗauka ko ya zuba su a teku ko kuma ya kunna musu wuta wannan don haka duk wanda yake son research ba abu ne wanda yake ɓoye don saboda wani zai ji kamar bakon abu bane abu ne to sai ka duba ka rubuta andalusi andalusi daula ce ta musulmi ta andalus wadda za ka ganin tarihin l'islam l'histoire de l'islam en espagne ko kuma andalusi ita ta musulmi wadda turawa a wannan lokaci suna can cikin jahilci suna kashe masana suna kone wanda ya kirkiro na'ura zamanin kurunul wusta lokacin suna zuwa kuma wajen musulmi suna koyon ilmi wanda kuma a wannan lokacin su yaran musulmi ne hamma ana sa su wanki sannan a koya musu karatu wanda ilimin mathematics da ake tinkaho da shi idan muka duba ya samu asali daga kasashen musulmai kaga mathematics yana da bangare guda biyu bangare na farko shine algebra algebra in an ka koma cikin manya-manyan dictionary suna nuna ba faransanci bane ba ingilishi bane algebra ilmul jabr wal kasr ne in an ce aljabru shine lissafin da yake iya rabuwa kamar biyu hudu ana iya raba su alkasru kuma kamar abin da an ka karya kamar ɗai uku wanda bai rabuwa dole sai an karya shi ilimin geometry shi ma na musulmi ne domin su fitagor da suka je kasar egypt suka ɗauki waɗannan pyramid na kasar egypt kaga tarihi ya nuna waɗanda suka gina wannan hadara 'yan afirka ne kuma da yaren hausa suke magana kuma daga ƙasar nijar suka tashi wannan bincike ne jami'a ta harvard ta ƙasar america ta tabbatar da shi ba ni ne ba doce bali ma sun yi dokumantar kan wannan ina fata ana fahimta ta to daga nan suka ɗauko wannan tsare-tsare na geometry kalima ta geo don kalima biyu ne geo tana nufin ƙasa latar kenan metri kuma daga metar ne kenan auna gine-gine na ƙasa waɗanda suka samo asali daga ƙasar egypt wato in na fahimta malam kenan asali wannan namu ne e yawwa juyawar zamani yasa ya dawo ba namu ba har muna ganin bari mu ba musu kayan su e yawwa kuma suka yi ƙoƙarin su nuna mana cewa yin karatun wannan ilimin sai suka sa guba guda biyu guba ta farko shine sai suka nuna mana cewa in kana son ka ci gaba sai ka aje addini saboda revolution française an gane ko yawwa to kamar ta tashi ne akan malaman coci da suka hana mutum ya kera wani abu suna cewa sa'an bible sai al'ummar ta yaƙe su da sarakan da suka zalunce su da masu kuɗi to kenan kaga wannan yasa sai suka ce ba a iya ci gaba tare da addini alhali ga musulunci ya je a ƙasar spain shekara 857 ya gina dauloli kuma ya bar tarihi a duniya guba ta biyu wadda suka saka sai suka nuna mana cewa wannan karatun bokon haramun ne sai suka ɗauko makamai suka ba waɗansu matasa suna zuwa suna kashe musulmai da sunan yi ma addinin musulunci aiki wato nan nake so in ji malam na'am kamar wayansu daga cikin iyaye mhm abin da yasa suke yake tunzura su su cire yaransu daga wannan karatun na boko na'am saboda abubuwan da ake fuskanta na karancin tarbiyya a makarantun boko haka to musamman ta bangaren 'ya'ya mata na'am tunda akwai wa'anda za ga 'ya'yansu daga firimiyar sun kare lakon haka akwai wanda ya ce shi gaskiya daga sai an da shi ta kare lakon saboda ni matsalar aps Na.
da kai ke ganin matan ɗiyan musulmi tumburbur suna tumaye-tumaye haka sannan yara ga wani incin yara Eh.
ga har da wasu ƙungiyoyi ake har firimiyar yanzu na yara haka ga wa'yanga na college da lise masu hana masu ba su inci Na'am.
amma malami bai da hujjatar ladabtar da yaro da sauransu na'am to suna ganin cewa wannan yana lalata tarbiyya kuma maganar gaskiya Mhm.
mu ba ga- duk wanda ya karance taso karkashin tarbiyyar mu da mun samu da iyaye da kakanni na'am daɗawa da ta addini Mhm.
ta saba ma waccan da muke gani haka to kenan kana ganin ba su da burbushin gaskiya wajen cire 'ya'yansu daga wannan ɗaya kenan na biyu Mm.
ya za mu shawo kan maganin wannan tunda mun gane cewa in dai muna son hadara wannan ta yanzu mu shiga cikin sahun wayayi duniya a dama da mu Mm.
to sai mun hada da wayannan bangarorin duka biyu na'am mu hada da na dama da na hagu na'am to ya za mu yi saboda mu cimma matakin nasara ta wannan bangare to shi wannan kamar kasan in mushkila ta shafi al'umma ba ta shafi mutum ɗaya bane Eh, kamar wannan bangaren ba mutum guda ne zai iya kawo gyara ba akwai bangaren da ya shafi iyaye akwai bangaren da ya shafi su yaran akwai bangaren da ya shafi jagorori na ƙasa mm, eh, abinda nake son na ce demokratiyya ya kamata mu fahimce ta a- in an ma ɗauke ta a tsarin abinda majorice suka zaɓa mm, ko ba haka ba to kenan duk abinda za a yi ya kamata a shawarci al'ummominmu gaskiya.
a ga abin da za a yi bai saba ma addinin mu ba bai saba ma al'adar mu ba, wadda bata saba ma addini ba Yawwa.
misali za mu iya ganin cewa za mu iya ganin cewa mi zai hana 'ya'ya mata in za su yi APS su yi nasu daban Mm, mi zai hana a zaɓi wadda za ta ba da APS ta kasance mace ce ba namiji ba saboda ta gabatar musu da nasu isforkin saboda a samu mi a samu sauƙin lamarin ya zama dole sai an yi shi ba eh wai misali ma ai, wai kamar ma a tafi din wajibin ne a ce a yi motsa jikin ne wannan na farko kenan abu na biyu wanda ya kamata su mu mu fahimta shine cewa wato kamar shi janyewa in muka dubi kamar shekara arba'in da suka wuce muka dibi yanzu ko talatin ma kai ko ashirin ma ana samun canji domin da 'yan boko mu su damu da sallah ba da 'yan boko mu abin da ya dame su duniyar su cin duniya fita ta fitsara amma yau daga sai kai daga maternal har zuwa doktora masu hijabi sun fi yawa wanda yana nuna ana samun mi amma canji na al'umma abu ne wanda bai zuwa lokaci daya ina fata ana fahimta ta kamar mu ga al'amura sun sun gyaru lokaci daya abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba yana da kyau mu fahimci irin waɗannan abubuwan to sai dai mu duba mu gani yaya ne za mu rinka gyara abubuwan a hankali a hankali domin ci gaban al'umma ba abin da ke zuwa lokaci daya sai an hankalta ba mataki mataki shi yasa muke kira zuwa ga waɗanda suke jagorori a rinka sauraren al'umma domin idan ana sauraren al'umma akwai abubuwan da shi jagora bai da labarin su ko kuma bai san hatsarin da ke tattar da wannan al'amari ba amma idan aka saurari mashawarta nagari za a iya gane abu kaza ya dace da mu abu kaza bai dace da mu ba zan ba da misali daya yanzu a kasashen turawa da suke zancen sun ci gaba mun jingina wannan magana kaga namiji yana auren namiji mace tana auren mace to yanzu kaga wannan dai na farko ya saba mu addinin mu na biyu ya saba mi al'adan mu ko ba haka ba to kaga idan yanzu misali aka ce irin waɗannan abubuwan za su bijiro muna da majalisu na ƙasa kuma muna da sarakai jagorori iyaye na ƙasa muna da malamai iyaye na ƙasa kada a yi amfani da ɓangare ɗaya tun da abin duka namu ne sai a taru a gaya ne in abu ne mai kyau ya za a ƙarfafa shi in abu ne wanda bai da kyau ya za a yi a fidda shi a cikin al'umma
sai ɓangare na na biyu to ta yi magana akan ilimi na'am mafi yawa munan ilimin da ake karanta Mhm.
sai dai a karance shi kawai Mhm.
amma a ɗabbaka shi Mm.
babu wani a aikace a aikace wannan haka ne kuma yana da karanci har mat- har wajen ɓangaren gwamnati na'am wanda kuma suna iya ba da kyakkyawar gudunmawa wannan ilimin da aka karanta a yi shi a aikace ina jin ko jiya ka ɗan yi tsokaci da Akan- akan wannan, na'am.
an zo ɓangaren laboratoire Mhm.
to sai in ce yalla ba mu wuce kila kashi biyar cikin Mm.
cikin ɗari riba na'am shi yasa mafi yawancin ilimi na'am math physics shimi Mhm.
sai dai mutum ya ta yayo takhassusi na'am yayo lisans ko har master da har doktora ma har doktora bisa mat kuma sai ya dawo kuma ya rike lakiri yana karantar da ita alhali akwai inda za a kai a ɗabbaka wannan aikin a aikace ya ga mu nan mun tabbata shekaru aru aru sai ka za ka samu wata wata lakwal Mhm.
kai ya zama mun tsawaita kila bangaren abin da ya shahi lakwal dan kayan maganar cewa ilimin duka janibi biyu ne na'am amma sai ka ga mutum yaro ya yi lise ya tafi ya dawo ya tafi jami'a ya yi lisansu ya yi masar ya dawo ya cimma mushe ne na mat Mhm.
suna cikin lakwal guda suna karantar da mata ɗin na'am kuma ga ta a wani babban darasi da mun samu bana ga nan har ta zo ta ba mutane matsala kuma iyakanmu da ita mu dai tun da mun taso mun ga lakwal ana lakwal mata iga zuwa ɗaya kai ka- ta baka wahala ka kai kuma ka dawo har yanzu kuma ka zo ka karantar da ita a karantar da ɗiyan mutane su tai su dawo kuma su to su karanta mu dai ba mu ga unhanin ta zahiri ba eh haka to ya za mu yi mu wuce wannan matsalar saboda mu kai mataki na na na nasara malam da kake magana To wannan yana da ɓangare guda biyu. Ɓangare na farko shine ɓangaren kamar yadda ka yi bayani na jagorori.
Mm.
Ka san muna da wata matsala, mu kanmu ƙasashenmu na Afirka, maƙiyan ma'ilimta muke maƙiyan masu baiwa muke. In ka diba ƙasashen larabawa da ƙasashen Afirka idan kana da ilimin da za ka amfani al'umma, to abin da ake so shine a ga yadda za a yi, ka rasa yadda za ka yi dole sai ka gudu. wannan ɗabi'a ce ta mu saboda ba mu ci gaba ba shi yasa ma'ilimci a ƙasashen mu kullun wahala yake yi wanda bai da ilimi saboda marasa ilimin sun rige sun samu babban matsayi sun riki Mm.
duk ma'ilimci in ya kusanto su barazana ne gare su Mm.
shi yasa ba za su taɓa yarda ba wanda yake da ilimi ya zauna kusa da su don zai iya gane kuskuren su sai dai a samu inda za a je hashe can su kuma su ci karensu babu babbaka wannan kuma jagororinmu za su iya dubawa irin wannan duk mutumin da sun kaga ana kyama su rinka bincikan me yasa ake kyamarsa shin ana kyamar shi ne don saboda ya iya aiki koko da saboda bai iya ba ko yana kawo cikas kaga in cikas yake kawo sai ayi maganin wannan matsala a nisantar da shi in kuma wanda zai kawo ci gaba ne a cikin al'umma an gane ko sai abin nan mu dauki khairu misal duk da kyau da dokta ta daukan mu da lokaci khairu misal abdumumun diof ai investigation mu da sunan shi ake sawa shine wanda ya kirkiro abin da duk duniya yau ba wai Niger ba ana amfani da shi system solar ko ba haka ba to kasar Nijar da za ta bi fage na shari'a da duk kamfanin da a duniya in yayi amfani da wannan fasahar ta wannan bawan Allah sai ta zo ma kasar Nijar kuɗi kuɗin ɗai sun isa su yi ma Nijar birije na shekaru a ruwan to amma saboda an ƙi brevetin wannan abu an ƙi bibiyar shi ta shari'a sannan kuma ai ya nuna tun daga shi yayi a aikace ƙauyuka da dama yayi musu wannan system solar suna amfani da shi to kaga ashe ba wai ba za mu iya bane matsalar ba mu da volunteer ne na ɗaukan niyyar za mu yi kuma mu tsaya mu dukufa mu jajirce domin abu ne wanda yana buƙatar sai an wato jajirce idan sai ya zamanto matsala ta farko mu kyakyamar wanda zai kawo amfani cikin al'umma don saboda mu maslahan mu mu kadai sannan kuma su kuma jagorori su tashi su rinka binciken duk inda zakakoran masana suke wanda za su kai kasa gaba a san mi za a iya yi don saboda wato su ci gaba kenan insha Allah ta'ala ya saka takaice kenan za mu haɗa duka ilmomin guda san su kuma mu yi su a aikace na'am wannan tabbas kenan ƙarshe eh hukumomi su suke da kyakkyawar gudunmuwar da za su buɗe wa mutane hanya Na'am.
saboda su ga sun ɗabbaka abin da suke karanta wannan tabbas haka yake kuma muna iya ce na'am nuktan mu ta biyu idan ana son a ci gaba a rayuwa sai an yi at-ta'lim at-ta'allum neman sani na'am dan adam an haife shi bai da sani bai san komai ba Allah ya faɗa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a sannan kuma shi ko ilimi ba a samu shi sai an neme shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ilmu bitta'allum ilimi ana koyo ne to kaga in an koya kuma to yanzu sai aiki da ilimin na farko a karantas yana daga cikin aiki da ilimi a karantas domin karantar da al'umma shi ke sa al'umma ta ci gaba an gane ko to karantarwar nan kuma ya zamanto wanda zai karantarwar ya iya domin wanda bai iya ba bai iya koya ma wanda bai iya ba sai dai a yi rafkatanin bisa rakiya kaga lamari ya ɓaci an ka ce yaro ba shi ɗaukar yaro sai dai tungumannin muhaɗi na biyu eh, wanda zai karantar wannan ya zamanto shi ya ɗauki ilimi abu ne mai muhimmanci saboda akwai waɗanda su sun yi karatu amma ganin suka yi karantarwar rashin aiki ne kamar yanzu mu mun ɗauki karantarwa aikin wanda bai da aiki shugul balla shugul la to kaga ya za a yi a ce mu ci gaba alhali abinda da shi ne ake samun ci gaba a duniya mu mun ɗauke shi kawai rashin aiki ne a yana da kyau sai mun damu mu wannan malaman da suke karantarwa zaka ga malami ya shekara arba'in yana karantarwa musamman irin a makarantun allo irin waɗanda matsaloli suna bijirowa a rasa ɗalibi ɗaya daga cikin ɗaliban da ya yayi wanda zai zuwa ya taimaka mishi duk wanda ya samu abin da ya samu ko da mustawa ya samu sai ya ce, an ka ce ya zo ya taimaka wa malam iyayen shi ma za su ce a mun kayan aiki ka kare wani wani malam yana cewa to mallam ai duk sati ni na ba ka hakkin ka don haka yanzu zan ci a ce ɗana ya zo ya karantar da wasu ni wallahi ban yarda wannan ba kaga kenan shi mallam yana iya sadaukar da ransa an gane ko ya karanta amma su waɗansu ku sai da 'ya'yansu su daukar da kansu ba su karantar da 'ya'yan al'umma ka gani ko ko kuma a'a mutum ya yi karatu amma shi bai son karantarwa kaga yanzu kama akwai da yawan waɗanda suke ɗaukar administration biro zahin kashe masani yake yi domin sinye ko da yaushe kana da cikin biro kana shan AC kana sinye ilimi tafiya yake yi kasashen da aka ci gaba manya-manyan masana ko ka ba su biro ba sa yarda mu ce ofis kenan ga wanda ke jin yaren english ko maktab sun fi son suna karantarwa domin kullum in kana karantarwa ilimin ka me yake yi karuwa yake yi to matsalar mu mu ba mu ɗauki ilimi ba kamar da muhimmanci don mu gina waɗansu kawai mun yi ne don kanmu sannan kuma daga cikin abin da ke jamu da wannan matsala shine iliminmu ilimi ne na neman tuwo da neman diplom domin akwai bambanci tsakanin wanda yake neman ilimi don saboda ya samu ilimi da wanda yake neman ilimi don saboda ya samu diplom ya samu malaba ya samu wurin aiki ya samu maciya wanda yake neman diplom da ya samu diplom ya daina neman ilimi ko ilimin addini wani da ya kai ga shahada shi ya daina neman ilimi ya kai karshe an gane ko kenan yanzu misali ka nemi ilimi don saboda shi ilimin shi yasa masu karantarwa a university ana kiransu an sanya sharshar an sanya ana nufin mai karantarwa sharshar kuma mai bincike ashe ko kana karantarwa a university ko kai professor ne kana da bukatar karin ilimi ko da ka je a jami'a ta addinin musulunci ka yi karatu ka zan profesa kana da bukatar malamai na gida su karantar da kai ilimin soro wanda inda an ka waye profesa dan ya je wajen malaman soro wajen neman ilimi ba wata matsala ba ce tunda tana yawa ya san wannan fannin bai san wannan fannin ba ko ya san wani abu bai san wani abu ba to amma sai muka dauki ta a diplom kin shine ilimi alhali ilimi daban diplom daban kuma yare daban ilimi daban da faransanci shine ilimi da duk turawan faransa masana ne da ingilishi shine ilimi da duk turawan ingila masana ne da ingilishi shine ilimi da duk turawan Kanada da na uh, america masana ne da rashanci shine ilimi da duk mutanen rasha masana ne da farisanci yaren iran ilimi ne da duk mutanen iran masana ne a'a shi ilimi daban yake yare daban don ka iya faransai to kamar da kai da wanda ya je ya karanci wani yare ko larabci ya zan doktan shi duk ɗai abin da ka karanta ne za ka bayani kansa an gane ko?
malam kayan magana akan cewa karantarwa gare mu nan aikin mara aiki eh
to kana ganin cewa malam babu gudunmawar su jagororin nan a wajen dakushe al'amarin karantarwa eh akwai matsala biyu ne kamar misali na'am su kasashen da kake cewa sun ci gaba mhm, masana ba su zauna a ofis na'am ai ana girmama masanan ne wanda albashin da za a ba su duk inda mutum yake aiki ofis a wannan kasar ba zai yi su albashi ba haka to kana ganin yanzu mutum ya je ya yi siyasa wanda bai taba shiga aji ba bai da dama ko ko hagu bai da balle dama na'am ya tafi yana ɗauka albashin kila da ya kai na shi wanga mai karantarwa mhm.
kana ganin shi mai karantarwa ba dole ya ce bare ya yi ba kahin shi ma ya samu ya isa gaba Eh, ni abin da nake son mu fahimta shi albashi ba dole bane sai na kalli na wane ya fi na wane ko ya bane ya fi na wane idan dai za a bani albashin da zai iya biya min bukatoci na magana ta rage ta kare duba da tushen rayuwa shine ilimi eh abinda nake son na ce shi kasashenmu siyasar da ake yi misali za a ɗora ɗan majalisa ɗan majalisar nan ba dole bane ya zamanto ya iya yaren turawa ba shi muke bukata ba shin zai kula da hidima al'umma shi ne abin da ya kamata mu fahimta don dan majalisa bai iya turanci ko faransanci ba mu wannan bai dame mu ba shin wannan dan majalisan ya yi kokari al'umma ta yi ta ci gaba shi ne abin da ya dame mu albashin da zai dauka ba shi ya kamata ba ya ja hankalin mu kwarai da gaske shin sun yi kokari an yi ma masana albashin da ya dace da su ina fata ana fahimta ta to kaga ashe yana daga cikin matsalolin da muke fama da su musa tsammanin duk wanda bai iya boko ba ba masani bane ko bai da amfani cikin al'umma wannan ba gaskiya bane abin da nake son na ci yanzu misali akwai manomin da zai iya noma da mai dubu a shekara ko fiye da haka akwai dan bokon da ya yi karatun noma amma bai iya noma da mai guda ko kuriya zai ko kun ya da to aka maka lahu shin wanga karatun da ya yi mu ina damu da shi shi dai ya yi karatun bai iya noman ba ga wani bai je ba ya iya noman to kaga ashe sai mun bambanta tsakanin amfanin abu an gane ko ko mu gane cewa shi turancin yare ne ba ilimi ba ne tunda turawan faransa suna kere-kere da wani yare suke kere-kere da faransanci to yaren su amma ba yaren nasu bane yake ba su a a cikin ya- da yaren ne za a koya ma yadda ake hada kaza da kaza ya bada kaza turawan ingila suna yin kere-kere da wani yare suke kere-kere da yaren su amma ba yaren su bane ilimi a a cikin yaren su ne za a koya ma in ka hada kaza da kaza zai baka kaza malami ina magana hanyar da shi mai karantarwar zai kimanta aikin da yake e shi wannan ba mutum guda zai kimanta shi ba iyayen yara za su kimanta shi an gane ko jago hukuma za ta kimanta shi ta nuna mutum ne mai daraja an gane ko sannan kuma eh, su kansu matasan su kimanta shi to kenan abu ne wanda zai zama tuwa mutakamil Eh, ina fata ana fahimta ta yan ce mutakamil ma'ana ta kowane bangare za a samu mutuntawa sai zama to ilimi abu ne mai kima to daga cikin ma matsalolin shi kanshi albashin yana daga cikin matsaloli amma ba shi kadai ne matsaloli ba domin ko da za ka ba masani albashi mai tsada amma kuma in yazo ana zagin shi a aji ba a respecting din shi to ai kuma karantarwa ko da za a bashi ba za ta yi ba haka babu daɗi kenan sai mun yada wayewa ta nuna shi mai karantarwa sai an yi masa biyayya ake samu auna inda an ka hito da yanzu yawwa to wannan shi ya kamata mu fahimta sosai kuma duk wani ma'aikaci a ƙasa ya san cewa ta ƙarƙashin malami mai karantarwa ya taso kowane fage ko na'am to sai nukta ta gaba bayan at-ta'lim da at-ta'allum da at-ta'lim da at-ta'allum da at-ta'lim sai kuma in ilimi ne na addini in ana son a ci nasara ana bukata addawa kira zuwa ga alkhairin da ka fahimta kira zuwa ga alkhairin da ka fahimta idan ka yi ilimi ba wai kawai za ka tsurace ba ne ka yi zamanka ya za ka ganar da waɗansu abin da ka karanta ka kira su za ka iske musamman yanzu misali wani ya je ya yi jami'a amma a unguwarsu ya kasa aza darasi biyu a sati ko da na awa ɗaya ɗaya ne a amfani da shi kaga wannan matsala ce yana ma gudun a ce mai mallan da ka ce mai mallan kala ka ce mai ustaz saboda in ka ce mai mallan ka ce sallah limanci yi magawa sallah to shi ina ga lokacin wagalin da amma in ka ce mai ustaz to babu matsala ustaz waye ne shi na iya tankiyo yana iya eh, kaza to kaga ashe da'awa zuwa ga abin da ka karanta shi ke sa wanda yawan mutane su waye yau in ba da wa'azi ba da yawan mutane sallama da kab- kabbar sallama tana gagarar su amma yanzu da da'awa ta yadu mutane malamai suna wa'azi ana kira ana nuna mutane kaza bare ba yanzu da kafafen sadarwa suka yi sauki sosai ha- a- gashi ma sai a nuna maka sallah ga yadda ake ruku'i ga yadda ake sujada ga kaza ga kaza ana dan kwatanta wa mutane gwargwado to kaga abin yayi dama kwarai da gaske to kaga ashe kira da'awa tana wayar ma al'umma da kai kuma barin ana yin wa'azi kuma musamman waɗanda su- suke yin da'awar sun kware sun san abin da suke yi ba wai kawai kai da'awar ba babu ilmi ka tayar da fitina da hargitsi ko ka zo kai ta kisan mutane ka banza to kaga ya kamata a ce kana yin da'awa ne akan basira kamar yadda Allah ya gaya ma manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أدعو إلى الله كتي وانا هنيا تاتي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إنا كراني زواغ الله على بصيرة أكين علمي بيوم ينزم سواء أذن إنا علمي يكي ilimi na da'awar ilimi na addinin sai ya zamanto a'a tun da kasashen mu ba zahin ganewa akai ba duk wanda adda babbar riga ya zama malam duk wanda adda babbar rawani ya zama malam a'a wani ya sa babbar rawani ya ma babu karatun cuwa-cuwa ce zai yi da addini kaga dole ana bukatar tacewa wanda kuma su malamai su ya kamata su hankalta mu wannan bangare saboda da zaran mutum ya sa babbar riga ko jahili ne an ka ce za a taba shi sai a ce za a taba malamai shin an bincika ko mutumin nan malami ne ya san abin da yake yi ko ko dai kawai ya sa riga ne yana son ya ci da sunan malamta da malam nan akwai kula duk da yake lokaci ya kai bisa ga gaba na'am ko da kila za a tashi wani karatu na gaba eh kenan ya nuna cewa ba ba duk wanda ya ga damar tashi ya yi wa'azi sai ka ga haka kawai mu yanzu gare mu na'am mutum ya tashi ya buɗe majalisin tafsiri na'am ko kuma ya sayi hili gidan rediyo ko wani ya sai mai na'am kawai ya sa karatu ko ya sa wa'azi ta ban kaura yadda ya ga dama na'am kana nuhin kenan balligu anni walau aya ba ta aiki nan ba ta yi don saboda a- in in aya guda ta ka sani to in kai bayanin ta ba kan shiru tun da ka ce baligu an walau aya ko da aya guda to aya guda ta ka iya to in kai bayanin ta ba kan shiru to kayan magana tantancewa eh to wa zai tantance tantancewa malamai za su tantance ko kuma in ka kiya ka je ka yi bankaura shekara ɗaya biyu uku hudu ka ƙare sharminka sai lokacinka ya ƙare don ba ka sauraruwa shi kenan an wuce lokacinka shi yasa malamin da ya karatu sai ya kowa ga Allah karatu kan shi ana sauraron su amma malamin da bai ginu ba a ilimi da ya yi ɗan lokacin shi wata shida shekara ɗaya shekara biyu shi kenan lamari ya riga ya ƙare to yan uwa musulmi an nuna mana lokaci ya matso nukuta ta hudu da mun ka so ta shiga da ta uku dai ba su shiga ba shine haƙuri akan neman ilmi da haƙuri akan karantarwa da haƙuri kuma akan kira zuwa ga Allah in ana son a ci nasara kuma ba mu samu gabatar da wannan lokacin guda biyu ba za mu tsaya da wannan abin da muka samu khairul kalami ma qalla wa dal insha Allah ta'ala sai a darasi na gaba ko a nan ko a wani wuri waɗannan nuqatkin insha Allah ta'ala za mu za mu ƙara ci gaba in Allah ya so Allah ya saka.
abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh